بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin miladiya muna darasi na shida a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul hajji aya ta ashirin da da ɗaya insha Allah da biyu za mu tashi a cikin wannan sura ɗin karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabon gandu arma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani bayan an gaya mana irin halin da kafirai suke ciki a wutar jahannama yusaru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid sannan sai ce kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha ai duk lokacin da waɗannan kafirai yan wuta suka yi nufin su fito daga cikin wannan wuta daga kuma gamminta bakin cikinta da bacin ranta mana bacin ran zama a cikinta da damuwa da ƙunar da take da shi sai su yi sha'awar ina ma da an fidda su daga wannan wuta Allah ce wa'idu fiha sai a sake dawo da su cikinta mana wa'idu fiha marratan ukhra sai a dawo da su karo na biyu ai kullama hawalu al-khuruj min an-nar lima yalhaquhum min al-ghammi wal-karbi alladhi ya'khudhu bi anfasihim damuwar da suke ciki bakin cikin da suke ciki na zama a cikin wannan wuta ga ciwo sai su yunkuri kamar su fita u'idu fiha sai a dawo da su cikinta ta ay ruddu ilaiha bil maqami sai a rinka dawo da su da abun duka gudumai guduma ay tarabkar su ta karfe walahum maqami min hadid malamai suka ce ita wutar jahannama nan hura ta ake yi hura ta daga ƙasa hura ta daga sama ba wuta ce wai ta wani bangare ne take ba ta ko'ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar kai tsammani iya ƙasa ne kawai wai in kai tsalle kai sama za ka samu sauki a'a malam babu hutu a cikin wuta astaghfirullah wa atubu ilayh babu sauki akan sha'anin wuta sama da ƙasa dama da hagu ta ko ina idan sun so su yi sama sai zabaniyawa su dake su su ne mala'ikun da suke kula da wuta sannan da zabaniya su dake su bil hadidi da ƙarfe guduma ta ƙarfe ƙarfe ko na duniya ne ba aka dake ka da shi akwai tashi hankali ballanta na ƙarfen lahira ƙarfen da ke cikin wuta aka ce imam bagawi ya ce idan idan zabaniya wannan suka yan wuta za su rinka sulmuyawa cikin wutan nan cikin ta ba sai sun yi tafiyar shekara saba'in saba'i na karifa abun fa ya fa wuce calculation da lissafin kwakwalwarka zurfin wuta kun manta hadisi wata rana aka ji ƙara wani tsundum tashin hankali sabai suka ce mai wannan annabi ya ce ai wani dutse ne Allah ya sake shi tun da ya yi duniya yake tafiya a cikin wutar jahannama bai je ƙarshen ta ba sai lokacin Allah kai mana afuwa Allah Allah kada ka samu cikin rabon wuta ya Allah duk abin da muka yi na laifi Allah kai mana arziki ka azurta mu da tuba kafin mu mutu Allah wallahi ba za mu iya ba wuta ta fi ƙarfin mu ba za mu iya jure mata waya rau Allah kai mana arzikin rahama da jin kai Allah ka saba da mu za a ci wannan wutar ba kullama aradu an yakhruju minha min ghammin waidu fiha a mayar da su kuma a rinka gaya musu magana ta wulakantawa ta kaskantawa wa qila lahum mala'iku za su gaya musu zuku azabal harik ku ɗanɗani azaba alharik almuhrik mai ƙonawa ku je ku ƙone kamar al'alimu da alwajiya ku je ku shiga wuta mai zafi mai raɗaɗi to waɗannan su ne ɗaya daga cikin haza ne khasmani ta samu fi rabbihim dinnan fallazi ne kafaru kutti annahum siyabu min nari yusabbu min kunji fauqi ru'usihim alhamim ta sama ana musu ruwan zafi wancan satin muka faɗa ga wuta tana ƙone su a nan ga ruwan zafi kuma ta sama yusaru bihi ma fi butunihim wal jurud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha kuma wa qila lahum dhuqu azab al hariq ku dandani azaba mai ƙonawa mai raɗaɗi kamar yadda Allah ya ce a wata ayar yuridu na an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adhabun muqim suna so su fita daga wutar zafinta yana damun su amma ba za su fita daga cikin ta ba Allah ya ce suna da azaba tsayayyar azaba ba canji a kan kallon don Allah ina so in buga maka misali nan wana yau yau yau misali ko da dutsen guga ko aka ce za a maka azaba za ka yi jurewa dutsen guga kawai in ya sha wuta aka danna maka shi in fa aka kyale shi wallahi sai ya ratsa komai har kashi sai ya iso wallahi da za a kuskura nan hannun kaɗin nan a ɗora maka dutsen guga a nan wallahi idan aka danna ba a ɗaga ba ko sai ya cinye naman nan gaba sai ya zo kan kashin ma ya kona shi inna lillahi إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله malamai suka ce wallahi ko kafiri ne ka gan shi a wuta kafiri ne inda ya zai yi a nuna maka shi yana cikin wuta wallahi sai ka tausaya masa jama'a mu yi ƙoƙari mu kubuta daga wannan bala'i wallahi kana karanta waɗannan abubuwan wato kana ciro irin azaba da ubangiji ya tanadi wa kafirai wa ƴan wuta sai ka ji babu wani abu mai daɗi a cikin duniyar nan musamman musamman kana rayuwa ne akan gaibu baka sani ba kana cikinsu ko ba ka cikinsu kuma abin tausayi na biyu dan uwana Allah ya mana abu mu ma abin tausayi ne wato dan uwanka da ya mutu shi fa ko yana so ya gyara wani mistake da ya zai gyara ba ya riga ya mutu ya tafi haka ne duk wanda aka ce maka ya mutu babanka ne mahaifiyarka ne mahaifinka ne abokinka ne malaminka ne ya riga ya tafi to ba zai iya gyara wani kuskure ba shi kan ya riga wannan abin da ake ta maka magana yanzu in ya dace a rayuwarsa ya yi mai kyau ya dace in bai dace ba to shi ke da student to cry Allah kai mana afuwa alkur'ani bisa al'adarsa idan ya tsoratar to kuma sai zo ya kwadaitar ku yi aiki mai kyau don ku samu wannan abin alherin da zai zo ya mana magana yan wuta sai kuma ya kawo muku albishir ga duk wanda ya aiki mai kyau wanda Allah ya taimake shi ya aiki mai kyau to shi kuma zai samu jin kai da rahama إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai sun yi imani sun yi aiki na ƙwarai zai shigar da su aljannatai wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu yuhallauna fiha min asawira ana yi musu kwalliya da ado da asawira jam'i ne na aswira mundaye na zinari ko jam'i ne na siwa zinari za a sa musu ana yi musu kwalliya da shi wa lu'lu'an da lu'lu'i walibasuhum fiha harir kuma kayansu a gidan aljanna hariri ke sawa ma'ana yalmasuna fil jannati thiyabal ibrisim al ibrisim kai shine wanda aka haramta sashi a nan duniya amma a aljanna aka ce shi za a yi wa 'yan aljanna kwalliya da shi duk wanda ya aiki na kwarai Allah yana masa alkawarin shiga gidan aljanna kuma har an faɗi irin kayan da zai sa da ado da kwalliya da za a yi masa wannan wata baiwa ce daga Allah ta'ala wanda zai yi wa bayansa muminai fadlan minhu wa isanan يدخلهم الجنة وينجيهم من النار لما saboda abin da suka yi na ayyuka na kwarai a nan duniya ya azurta su da aljannatai aljannatul aliyat aljannatai madaukakan aljannatai gidaje manya tajrimin tahti ashjariha wa simariha al-anharu wanda waɗannan aljannatai gidaje na muminai a ƙarƙashin wato bishiyoyinsu da 'ya'yan itacensu ƙoramai ne ke gudana ga ado bayanun lima yana nunahu fi tilkal jannati min khairin wa fi irin abin da za su samu a cikin wannan aljannatai na alheri mai yawa wa aqawun jazil da babbar kyauta yatazayyanuna fi tilka aljannati bi asawira za su yi ado da mundaye da sarƙoƙi da abin yin kwalliya na zinari khalis tataccen zinari ba na ƙarya ba da lu'lu'i samini dawwamamman tufan 'yan aljanna shine alharirun na'imul wato fahir babu riga babu sutura da ta kai rigar alhariri daɗi a duniya babu ita ba wai ba alharirin duniya ba suna ne kullum ɗan aljanna rigarsa ta alhariri ce a nan gurin ya canja uslubi qur'ani sai canja uslubi bai ce wa yalbasuna fiha hariran ba dan ya nuna mana subutul libas lahum amrun muhaqqaqun ghaniyun anil bayani dan an ce wa yalbasuna fiha hariran suna saka alhariri wani zai iya cewa a wace wata rafa alhariri kenan ake sawa ba to amma sai aka ce wa libasuhum fiha harir suturar su ma gaba ɗaya alhariri ce dan baka san alharirin bane shi yasa baka yi kambara ba da ka san alhariri kwarai da gaske shi kansa ni'ima ne saka shi kadai ko ba ba ko kobo ba Allahu akbar wannan a zahiri yana nuna mana duk dan aljanna yana da kayan alhari don ya ce wa libasu hum fiha libasun su yan aljanna alharir ne wasu suka ce a ba kowa ba ne bi itibaril aglabi ne ana nufin mafi rinjaye majoritin yan aljanna kayansu na alhariri ne kamar yadda riwaya ta zo riwayar abi sa'id khudri manzon rahama yana cewa man labisa al-harira fi dunya lam yalbasu fil akhirah duk wanda ya saka alhariri a duniya to ba zai sa alhariri a lahira ba wa in dakhala al-jannata labisahu ahlul jannati wa lam yalbasu koda ya shiga aljanna to ‘yan aljanna kam za su saka wannan alharirin amma shi dai ba zai saka ba kenan wannan yana nuna mana da ashe mutum zai zo a nan duniya dubinsa ga Allah da ibadarsa da kaza da kaza ɗinsa sai ya zo ya sanya alhariri to haramun ne a sa alhariri a nan duniya to ko da ka je kiyamun lailinka sadakarka aikin alherinka ya baka gidan aljanna to sai an maka ukuba ba za ka saka wannan alhariri ba ko ka shiga aljanna dan annabi ya riga ce tunda ka sa a duniya ka gaba saka rabanka to kaga kenan akwai wasu koda sun shiga aljanna ba za su tsaba kenan wa libasuhum fiha harir kenan wasu ne da yawa daga cikin aljanna ba kuwa ba akwai wanda za a hana shi alhadirin kamar yadda aka ce duk wanda yake barin sallar asar baya yin ta tana kuce masa to ko ya mutu ranar tashin kiyama in shiga aljanna bai zai ga Allah ba sallar asar astaghfirullah astaghfirullah hafizu ala salawati was salati al-wusta duk wasan da mutum zai karye zai taɓa sallar lasar a yi ƙwarai da gaske ku kiyaye salloli ku kiyaye la'asar to ko ka shiga aljanna ba za ka ga Allah ba to to kuma aljannan dama in an shige ta dama abinda ake da bukata in an shige ta ga Allah dan ko yan aljanna sun shiga sai sun ta zuwa gurin annabi suna cewa rasulullah muna neman alfarma muna so mu ga Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya samu da rahama Allah kai ne mai bayarwa Allah halin mu bai da kyau Allah muna da rauni Allah mun tauye ba mu yi yadda kake so ba ga shedan yana bin mu dare da rana Allah ka sa mu fi karfin sa Allah ka taimake mu fi karfin shedan Allah ka rubuta mu cikin yan aljanna Allah ka sa rabon mu ce duk aikin da zamu yi kai mu ga wuta Allah ka nesanta mu da shi a wata ana sai aliyahu siyahu sundusin khudr wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin وسقاهم ربهم شرابا طهورا وهدوا إلى الطيب من القول أنشر يدسوا إذوا جزنشي من تركي أبلا نعبد كتشاشين شهادة أن لا إله إلا الله ولن ما شجع جدا الجنة الله يا شريعة دسو إذوا الطيب من القول zance mai tsarki mai tsafta shine la ilaha illallah ibn zaid yake cewa shine la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wani zikirin da kake kullum tasbihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar talatin da uku talatin da uku talatin da uku sai kai guda ɗaya ka ciki ko kuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ɗaya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar biyu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wa hudu ila tayyibi min alqawl kenan wanda waɗannan suna cikin kalmomi masu tsada da aka ce bawa ya rinka karanta su a matsayin zikiri wa hudu ila tayyibi min alqawli wasu suka ce hudu ila alqur'ani babu zancen da ya fi tsarki irin qur'ani to waɗannan bayan Allah an shiryar da su zuwa ga sanin daraja alqur'ani karanta alqur'ani imani da alqur'ani aiki da alqur'ani wa hudu ila tayyibi min alqawli wasu suka ce an shirye da su zuwa ga zance mai daɗi a gidan aljanna shine abin da 'yan aljanna suke faɗa a gidan aljanna alhamdulillahi ladi sadaqana wa'adahu idan 'yan aljanna sun shiga aljanna za su ta maimaitawa muna yi wa Allah godiya da ya gaskata mana alƙawarinsa wa hudu ila tayyib min alqawli ko suka ce an shirya da su zuwa ga addinu sahih addinu sahih wa huwa dinul islam wa hudu ila siratul hamid shi ma dai alhamid hanya miƙaƙƙiya hanya abin yabo abin godewa alhamid din shine allahul mahmudu fi af'alihi Allah abin godewa a cikin ayyukansa an shirya da su zuwa ga hanyar Allah an shirya da su zuwa ga addinin Allah duka waɗannan sifa ne na waɗannan bayan Allah ‘yan aljanna Allah Allah ka rubuta mu a cikin bayinka masu shiga aljanna Imam al-Alusi ya yi bayani a cikin tafsirinsa bayanai masu banƙaye irin wannan wanda muka faɗa har ma da ƙari da ɗaliban ilimi yana da kyau su koma malamai suka ce dukkan wannan baiwa ana magana ne akan muminai hudu ila alqawl at-tayyib alladhi yurdi Allah ta'ala ko yarda Allah ta'ala anhum an shirya da su zuwa ga faɗin kyawawan kalmomi da Allah yake yarda da su idan sun shiga aljanna za su yi ta godiya wa Allah alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazna inna rabbana laghafurun shakur الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ألا يشري الدسو إلى الصراط المحمود هنيا وتشتكي وند ألا نئمة وما أبو تروى هنيا من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان والإسلام ولن ألا مسلمة لنعمة الإيمان لمسلمين fasaru bi hadi sababi hadi ni'ma saboda wannan ni'ima da Allah ya ba su ta imani da musulunci kullum ya quluna al-aqwal at-tayyiba suna faɗar zance mai kyau wa yaf'aluna al-af'al al-hamida kuma in suna aiki suna aikata ayyuka wato na yabo Imam Shawkani yace wa hudu ila at-tayyib min al-qawl ay urshidu ilayhi وقيل هو لا إله إلا الله صنع يوم فل لا إله إلا الله يلقى الجنة وقيل القرآن وقيل ما يأتيهم من الله من بشارات كودي قرآني كوكم دو أبن دي كيزوا مصنع بشاروري لغا الله تعالى أبوان الهيري دسكي كني الحمد لله الذي صدقنا وعده من قولي والله دي قسكتا من القورنسا ku sani Allah ya yi alkawari duk wanda ya bi shi zai sa shi aljanna kuma yau ɗan aljanna ga su a gidan aljanna suna cewa mun gode wa ubangiji da ya gaskata mana wannan alkawari wa aurasana al'arda na tabawwa minha haisu na sha ya gadar mana da ƙasa muna rayuwa a cikinta muna zuwa inda muka ga dama alhamdulillahi alladhi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وديا تبتك الله دي شريا دمو غوانا والله وما زمن توما شريا واندا ودان الله شريا دمو با mun gode wa Allah da ya tafiyar mana da bakin ciki da damuwa yan aljanna za su faɗa don aljanna ba bacin rai ba bakin ciki ba damuwa ba bacin rai ba wayo Allah na shiga uku ba hassada ba kiyayya ba tunanin wani ya tsaya min a hanya ya dame ni ba larurar iyali da bacin ranta babu matsalolin 'ya'ya babu matsalar albashi bai sauka da wuri ba babu duk wata matsala da ka sani babu babu babu babu duk wani alheri kuma aljanna akwai akwai akwai akwai akwai akwai komai akwai fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wallahi wala udunun sami'at abin da kunne a duniya bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar abin da zuciyar dan adam bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba duk a cikin aljanna akwai komai akwai ba bacin rai ba tsuguno ba kullewar ciki ba zubar da majina ba gudawa ba fitsari ka yi ta ɗiban girki masha Allah ba ka gudu ƙwarai kuwa ka ja kayanka Allah ya sanya zai fit da shi ba ka gudu ka tambayi duk wanda za ka tambaya ba sokawai ba toilet ba floshin ba wani kazanta sai alheri wani abu sai Allah a nan duniya mu ɗiba mu ɗiba mu ɗiba sai kuma a ce a ɗan kewaya a zubar da shi amma aljanna akan wakan lawaji ba sha Allah alhamdulillah wallahi ji nake kamar yanzu duk a ɗebe mu mu je mu tsunduma kuran a kan wallahi mu haƙura da wannan hayaniyar wallahi wannan rudanin wallahi wannan damuwa wallahi damuwa ina ma za mu wuce ne mu tafi wallahi aljanna duk wanda ya shiga baya fita ba baka ji ba in dai an shiga ba a fita amma wutan an shiga za a iya fita Allah kar ka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aran ma ba da wata aya ko ban gama fassara ba akwai sauran na'am mu je
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم to Allah fa ya sake dawowa ma da mun gama allazina kafaru muka zo allazina amanu za a dada koma can Allah kiyaye mu innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah wadanda suke kafirai ne kuma wato suna toshe hanyar Allah wannan ana ce da shi asful mustaqbali ala al-madi saboda ya suka ce al-muradu bil mustaqbal lafzul ma lafzul mustaqbal din shine al-madi din kamar yadda Allah ya ce alladina kafaru wa saddu an sabilillah nan kuma sai ce wa yasudduna an sabilillah sun toshe hanyar Allah ba sai na muku dogon jawabi akan toshe hanyar Allah ba suna kuma kan toshe hanyar Allah ne wadanda suka kafarta suka gabata sun yi wa yasudduna an sabilillahi fil hali a yanzu ma kafiran da ake tare da su suna toshe hanyar Allah ne duk wani abu da ci gaban addinin Allah ba sa so shine wa yasudduna an sabilillah alladhina asarru ala al-kufri wanda suka doge akan kafirci suka kafircewa abinda Allah ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wastamarru ala man'i ahli al-haqq min ada'i sha'air dinillah suka hana ahlul haqq wato wanda suke kan gaskiya su isar da gaskiyarsu su tabbaka sha'airullahi addinin Allah wal masjidil haram a wancan lokaci suka hana a ziyarci masallaci mai alfarma wannan masallacin wannan makkan da kuke zuwa ba ba sa so ba sa so dan me za ku rinka tafiya ba fa da kudin su kuke tafiya ba amma me yasa za ku je ku hadu kuna kewaya kuna kiran ubangiji baya daya kuna yin addu'a me yasa ita wannan ƙasa kullum ana shiganta ya za a lalata ta yaya za a hana musulmi wannan abu kisa annabi ya ce ku yi aikin hajji kafin a hana ku kuma za ku yi kafin a zo lokacin da za su hana ku hanyoyin hana wanda yana nan da yawa ba sai an sa bindiga a airport an ce ba za ka tafi ba a gida kana kwance a gadon matarka kawai za a faɗa a rediyo a ce ba za a je ba a ga jirgin da zai dauke ka hanya ce wannan in an ga dama za a kyamantar maka da zuwa a nuna maka akwai abin da ya fi shi muhimmanci kamar yadda wani ya ƙare rayuwarsa ya yi bokonsa ya tara duk duniyar da zai tara ya gama yawace a cansa a duniya amma bai je maka ba aka zo ana masa magana ce kada Allah gafara za ka yi wani magana ni ne je America ne je Ingila kullum na America na Ingila na da ba mana visa na ka wani magana wani makka wani musulmi ba shi yana ganin tun da ya je America ya je tourism ya yi bude ido ya yi wa dan me har za a zo ana masa magana ana zargin su bai je makka ba wanda ya je Canada ya je America ya je Australia ya je ina ne ya je duk kasashen nan ba inda bai je ba wataƙila ma yana da gidaje a can saboda bai je maka ba za a mai magana akwai su suna nan bila adadin suna nan wasu wallahi makotanku ne kuna zaune da su Allah ya musu duk abin da ya musu amma wallahi ba su taɓa zuwa maka ba a sa maka ra'ayin maka yi gurin suna nan kuma a kafafen yada labarai kullum ana ta yi wani abin da kake gani a ta ɗauko ƙarya da shari a liga a ce ai wannan mutanen ma yanzu kaza suke yi ai yanzu kaza ake yi ai yanzu ana ta ɓatawa ana ta ɓatawa ana ta ɓata ana ta ɓata alƙiblar ka ne ba gida ji alƙiblar ka kai musulmi arne ai yana alfahari da jerusalem haka ne kuma duk ɗan ƙwarai ya yi alfahari da garinsu ko ƙasarsu ko jiharsu ko inda yake da tushe musulmi duk musulmin kwarai ya yi alfahari da zuwa makka da zuwa umra kuma ya yi alfahari da wannan ƙasa haka Allah ya ga dama ya ajiye ka'aban a can ya ajiye kabarin annabin a can in za ka mutu don bakin ciki sai ka mutu za kuma su iya hana ku ta hanyoyi da dama su sa abin yi tsada tsada yanzu ma mutane ai da yawa wani ya ce ni da makka sai dai a lahira kana zuwa to mutumin da yake neman abin da zai sa a bakinsa mutumin da yake kokawa da rigar da zai saka mutumin da yake kokawa da inda zai tsuguna shi da iyalinsa ina shi ina tare da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu a shekara ya je bare hau jirgi ya je dawo miliyan ɗaya wani ya ce wallahi ban taɓa ganin naira miliyan ɗaya a ido na ba mu ganta ma ko ta wani ne ana irgawa ma an zo wuce mun ganta ma ban taɓa gani ko a hoto ma irin ko tsotsai irin a hoto a ɗauke ta a ce ga naira miliyan ɗaya nuna ya ce Allah bai taɓa nuna mai ba da yawa fa wallahi da yawa suna nan a ido ma su ganta naira miliyan ɗaya ba ka ganta cunkus haka ko da wucewa ka zo ka dan tsaya ka ganta babu to ina shi na zuwa to za su iya tsadantar da abin don hanyar da za su bi su matsanta ta yi tsada in an yi magana sai ce ai damun Allah ya ce limani sa za ilayhi sabila to da yawa ba za su je ba kuma wannan tsadar ma ba tsada ba ne sai gaba sai gaba in dai ba Allah ne ba kawai kai kokari ka samu ka yi shi yasa aka ce duk wanda ya samu dama ya yi amfani da wannan damar wannan kayan ana sai da shi naira dubu bakwai da ɗari bakwai ka yi kokari ka siye shi karka ce sai nan gaba za ka siya wata ran zai zama dubu ashirin da bakwai da ɗari bakwai kuma dole ka siye shi ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام حد مسلاتي من الفرما masallacin maka wasu da ce wal masjidil haram haramin gabaki daya makka gaba daya duk boundary din haram a makka lianna al mushrikin saddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu an mu'amal hudaybiyah saboda mushrikai sun hana annabi da shi da sahabbansa sun hana su su shiga makka su yi umra a shekarar biya. sai da ya tsaya a wajen haram ya tsaya kaga wai su duna an sabilillah wal masjid haram gaba da boundary na haram din ake nufi gaba da ke suka ce wallahi ba ka shiga ba ya zo da niyyarsa da ihraminsa da shirinsa da kimtsinsa zai zo ya yi umra ya bauta wa Allah suka ce ba za ka shiga ba yana ji garinsu ne da aka haife shi suka hana ba za a yi sallar ba ba za a yi labbaik Allahumma ba ba za a je a yi ibada ba ba za a je a yi umra ba bana ne ba za a shiga ba baɗin ma in za a shiga sai mun yi yarjejeniya kwana nawa za ku yi har ne in ya samu ƙarfi malam yana da tsiya kafiri in ya samu ƙarfi ya samu galaba akan musulmi murkusa su yake yi murkusa ta iyaka ko ba ka son jin wannan magana sai mun faɗe ta ku ta ba su dama dai suna danne ku kuna kallo ta ba su dama wani wani wani wani raba da raba da wani wani kafiri makwacin su ne zai ce wallahi na son ka alaji na son ka kamar ce ma ka rijiya kamar yaya wai na gyan wai ina son ka ina son ka wanda je baka a rijiya kuma wai wasa yake yana gaya masa haka to wallahi da gaske yake wa ma tukhfi suduruhum akbar akbar المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد وأن تشريف لهذا المكان الذي جعله الله تبارك وتعالى أو جعل الناس تحت سقفه سواء wannan ɗaki wannan gida mai alfarma Allah ya sanya mutane gaba ɗayansu ɗaya suke in sun shiga kuma ya aibanta kafirai da suka hana aje wannan wuri جعلناه أنا نقول سيرناه جعلناه مستويا في العاكف فيه والباد da wanda yake zaune a ciki almuqim walbad da mai zuwa ko na ƙauye ko kuma ka ce ja'alnahu linnasi ala kaunihi sawa al'akifu fihi walbad abinda ake nufi da al'akif sawa anil akifu al'akif ana nufin almuqimu fihi wanda yake tsaye a ciki ko yake zaune a ciki kamar yadda laraba suke ce aka fa fulanun ala shay idan lazama hu wala mai fariqu yayin da mutum ya lazumci wani abu bai rabu da shi ba aka ce aka fa ala shay al-ustaz aka fa ala tadris yani lazama at-tadris wa lam yufariqu ibni lazama ala qira'ati al-quran aw ibni akafa akafa ala qira'ati al-quran يعني لازم قراءة القرآن لا يفارقه العاكف فيه wanda yake zaune kullum yana cikinsa akwai akifai a cikin harami koyaushe wanda kullum suna cikin in kaga ba sa nan to ko dai cin abinci ko kuma larurar dan adam take fitar da su albad fa albadi shine wanda yake zuwa ya koma ya zuwa ya koma at-tari alaihi min makanin akhar asalinsa daga ahlul bawadi ne ahlul bawadi mutanen ƙauye waɗanda suke zaune a waje yantaqiluna min makanin ila akhar wanda yake tashi daga wuri yana ƙaura ana ce shi badi kamar yanzu fulani masu tashi daga wuri guda su koma wani wuri guda ana ce da su bad abin da ake nufi wannan ɗaki mun sanya shi للناس على الأموم يصلون فيه ويطوفون فيه na mutane ne gaba daya da dan saudiya da dan niger da dan najeriya da dan kuwait da dan kamaru da dan ko'ina ne alhakimu fihi wal bat duk ɗaya ne ba su da bambanci su zo su yi sallah su karatun qur'ani su yi dawafi allahu akbar ai dawafi wuri mai alfarma wanda duk Allah masa arziki ya taimake shi yana zuwa wannan wuri yana ibada to Allah yana son sa wannan malamin yana cikin su wanda Allah ya so wallahi ina ga ku yana cikin waɗanda Allah ya zaba ni dai a sani na duk garin nan malamai dai masu da'awa ba wanda Allah ya masa ni'ima a iya sani na wadda duk shekarar duniya azumi a masallacin annabi yake yi da masallacin maka wannan da cizon gashi kuma wallahi ba mai kuɗi ba ne Allah ne ya zaɓe shi ya bashi ونحن نغبطه على ذلك a ce duk shekara Allah ya taimake ka ka je ka yi istighfari kai salatin annabi kai kuka ka roki Allah ka je ka dawo ya kai ya fi Allah ya tara maka biliyan dubu wallahi kuma jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa da rahal kalbiyya wa tuma'nina wa sakina da ake samu idan an je wannan gurin ko da kwana biyu aka yi wala babu kuɗin da yake sayan sa yanzu kun ga misali mu ɗalibai ne mun je mun yi karatu a nan ƙasar alhamdulillah mun je haji mun yi umra mun yi waye amma duk ranar da aka haska maka saudiya ka kallo haramun nan kaga masallacin annabin nan sai tsikan jikinka ta tashi haka ne mana wallahi babu wata rana da za a haska gurin nan wala tsikan jikinka ba tashi ba kuma kana dira a wurin nan duk shekarun da kai ka daɗe kana zuwa duk ranar da ka sako maji za kai kamar bako ne kai shaukin karuwa yake kuma wallahi sai ka ga wanda ya fi ka ai kwarai da gaske za ka ga bayan Allah na gaske masu bauta wa Allah ɗin da gaske Allah ya yabe wannan wuri sawa'an al-akifu fihi wal bad amin Allah samu na da rabo Allah ya sanya shi gida ne mai alfarma yahtarimunahu suna girmama shi wa yulazimunahu wa yataraddaduna alai suna lazimtarsa suna zuwa suna komowa kaje kana dawowa sai kaji kana so ka koma kaje kana dawowa kana so sai ka ce za koma wani ya ce malam ai duk lokacin da na zagaya na je wata ƙasa ta duniya na je sayayya na je na business sai wani abu ya ce wallahi sai na fudda zakka sai na kewaya na je na yau annabi sallaci na yi sallah a masallacin annabi ce duk kewayen da zai yana da visa automatically sai ya shiga ya dawo to Allah sa ka rinka tunawa da makotan ka kai ba da mai ziyara da wanda yake zaune a wurin duk ɗaya ne المسجد الحرام يستوي فيه هو يتساوى فيه عباد الله bayan Allah daidai suke ba wani wanda ya mallake shi ya hana wani ba wani wanda aka ce shi din in yayi ibada ta fita wani a ciki al-kullu fawqa ardillah wa tahta saqfillah sawa' kowa a kan ƙasar Ubangiji kuma ƙarƙashin rufinsa daidai ne. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya nufin ilhad wato barna kaucewa daga shari'a neman yin wani ta'addanci bi zulmin da zalunci nuziquhu min azabin alim nufi ba kawai ba waye ba ba wanda yayi niyya bi ilhadin bi zulmin Allah ya ce sai mun dandana masa wato azabun alim azaba mai radadi abin da ake nufi da al-ilhad kaucewa gaskiya barna kaucewa shari'a da ladabban shari'a wanda yi wannan kuma yayi ne bi zulmin da zalunci wa khurujihi an ta'atina al-ilhad min sara al-ilhad bi zulm alladhi alhada faqad azlama kuma wa qad zalama nafsahu sai mun ɗanɗana masa azabar da ba zai iya jure mata ba wannan tahdidi wannan tsoratarwa ya zo iyaka لأن القرآن توعد بالعذاب الأليم كل من ينوي ويريد الميل فيه عن دين الله نية كوي نية بكوي باوي كأيكة أبو آآ نفي كوي أما يوم akwai wanda suke yaƙi da ƙasar nan har bom har har har bom aka yi kokari a harba gurin nan Allah ya sa aka kaba kawar da shi fadan da ake tsakanin ƙasar Yaman da Saudiya in Shi'a suna suna kokarin su harba makami sun sha gwadawa ya za su kai farmaki gurin nan in Allah ya jira da Allah zai nuna musu wannan ba shi yasa kuma in Allah ya tashi kamun kuma yana muku su akhza azizil muqtadir sannan mutum daya da aka kashe cikin manya-manyan sojojin iran din nan kwanan nan da shi da tawagarsa sama da mutum kusan 28 ko wani abu makamancin wannan amerika ta dam- ta dammare su wannan mutumin an yi shekaru ana amfani da shi ana ta'addanci ana kashe al'umma ka duba da allah ya zo yi maganinsa sai sa kafirai suka kashe shi kuma yadda za ku gane wasan rai da ake wasa da hankali da ake da mutane tsakanin iran amerika kun san wasa ku me ba a faɗa ba za a yi kaza za a ɗau mataki za a yi kaza za a yi kaza aka aika wa iraki cewa su shirya nan da awa biyar za a kawo farmaki Allah da suka zo su harba bom din sai suka harba shi zai faɗi a can a daji bai kashe kowa ba dan a kwantar da hankalin su 'yan ƙasar wanda a ribibin jana'izarsa kawai wajen binne sai da mutum sama da ɗari shida suka mutu ka duba Allah in ya tashi sakayya akan mutum ɗaya na farko ne ba shi kaɗai ba ya mutu su wajen mutum kwamba ne suka mutu kaji wannan sannan kuma wajen binne shi kuma aka yi asarar wajen mutum kuma ɗari shida kuma duka ina gaya maka siyasar duniya a banza kuma ba abin da za a yi ba ga ƴan amerika nan duk suna yawo ana ganin su a duniya a taba wani a taba wani mana gani wasa suke yi wasan hankali suke wa mutane duka gindin su guda kuma daman masana sun faɗa sun ce ba abin da za a yi wancan ɗin ma wanda aka harba ɗin aka ce shi ma ɗin don a kwantar da hankali 'yan ƙasa ne mutane ne suke ta racewa 'yan ahlu sunna a iran gashi a hotuna muna gani in kai ahlu sunna ne a rataye ka a rataye ka kuma shi wannan mutumin mutane nawa ya kashe nawa suka halakar a duniya dubu faɗace-faɗacen da ake a siriya ɗin ne da suke kashe mutane ɗan hizbullah kai ka ce su ne mala'ikun mutuwa gaba daya su kashe wanda ya gida dama su rayar da wanda suka ga dama sai yanzu mutum ya zo ya ɗauki gabaran kullum sharrinsu da nufin su ya za su ɓata saudiya su yi sharri a ƙasar su ma ƙwaci ƙasar masu wasan su duk musulmi su zamanto ƙarƙashin su in za a je aikin hajji ko maka ko na abu sauransu sai ta hannunsu in ma sun bari an je wanda kowa ya gani duk mai zuwa aikin hajji da umra mutanen nan ana sallah a masallacin harami su suna nasu daban haka ne ko ba ka bane kowa ya gani ana sallah suna tasu ka duba fa duk musulmin duniya gaba ɗaya suna bin liman daya amma banda ya shiya wannan kuma kai kowa ya faɗa duk wanda ya je makka ya je madina masallacin annabi zai gani duba ba juma'a fa duba muhimmancin juma'a za su zo masallacin amma wallahi tallahi na gaya ma nasu daban kuma ko sun bi Allah idan da sallah suna tashi da suke gaba ɗaya in sun kai mutum ɗari biyar a wannan sun haka za sun tashi suna sake sallar su kuma a masallacin annabi a yi sallah ɗin a yi zagi sahabban a yi wannan kaɗa hannun da ake yi duka ga sunan a baki a kuna ganin su harabar masallaci wannan ɗaya kenan na buga misali ne saboda a yanzu ina gaya muku saudiya ba ta da abokiyar gaba da suke faɗa da ita irin ƙasar irin yan shiya wasu suna cewa a siyasar duniya ne to ko siyasar duniya ne mu dai dole mu kare martabar wannan ƙasar saboda akwai kabarin annabi muhammadu a gurin kuma nan ne tiket ɗinmu na ƙarshe kenan a nan za mu je mai sallah mai hajji da umra yayin da aka lalata ƙasar ana yaƙi ana harba-harba waye zai je ya hajji waye zai je umra to shi ne manufar da mutane ba sa ganewa idan kasar ba lafiya za a iya shiga in an ce yau ana yaƙi ana harba-harba makka madina ina ne ba akwai wani alhajin da zai je to kaga sun samu biyan bukatar su alƙalin sun dakatar da ku ba za ku je aiki na je ba ku je umra ba so ku fahimci wannan duk wanda ya nufin barna ku ajiye wannan a gefe barayi da suke yankan tikiti su tafi sane mu ma a nan kasar akwai su barawo aikinsa shi satarsa a saudiya yake kullum satarsa kullum a shekara international ne wallahi aikin hajji yake zuwa kuma zai je ya hado duk abin da zai hado ya dawo zai hada kudin kujerarsa ko ya tafi international ko ya tafi a pilgrim ya tafi da rezozinsa da askansa in ya je siya kawai aikinsa sane da dufin ɗin mutane karbi kudin wanda za a musu canji ana tawafi kana labbaika Allahumma labbaik kana kiran Allah shi ma yana labbaika yana leka aljihunka ya sa reza yanke maka wannan mun sha gani a harami subhanallah a gindin inda ake tawafi kaga an yanke wa mutum aljihunsa ko an yanke masa lalitarsa zai ke daura kuɗi a cikin sa ba wallahi kaga kuɗin mutum sun zube barayi suna nan wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin akwai wallahi waɗanda suke yi wa kafirai inyamurai suke musu visa su tafi saudiya arni agent agent yan agent agent sako ya ishe gare ku kuma ga abin da Allah ce duk wanda ya nufin barna a wannan gida a wannan wuri sai mun dandana musu azaba mai radadi wallahi wannan waki ga mai ce wallahi tare suka suka hau jirgi suka suka shiga saudiya madina suka shiga makka da arni ko me kai shi ko me zai je yi idan sallah ta rutsa shi a idan mutane yayi amma ba musulmi bane an sha kama su kuma wasu ne suke musu kwangila su tura su wasu shiga jidda su je su tafi wannan su ta dufin su ta barna kuma idan an zo an kama kawai za a ce an kama musulmi dan Najeriya dan ba wanda zai tunani ya ce ba musulmi bane ba da waɗanda suke tafiya da sunan takari suna zamancin suna zina wallahi zina alhazaifa da yawa ba suna zuwa aikin hajji ba mutum bai dawo aikin hajji lafiya ba an lalata ma aikin hajji mata ne za ka gansu gandan gandan sun ci abinci sun koshi ba mijin aure sai wanda Allah ya kubutar fasad mun sani sarai mun yi karatu a ƙasar nan mun san yadda mutane suke rayuwa akwai marasa gaskiya akwai kaza wallahi wata barna in kaga ana yin ta a makka billahi azimu ba za ka dauka a makka ke ba akwai unguwannin da in ka shige su a makka Allah ba ka dauka a makka ke ba an sha kama giya giya wallahi kuma wallahi a cikin gidajen mutanen mu in kaga yaro yayi wani irin aski duk irin mummunan askin nan da wandunan nan da ake sa duk a cikin makka ba wanda ba faɗala ku ƴan matan nan da suke in sun samu wuri in kaga ai yanzu duk ana ɗaukan hoto ba duk ana nunawa ba duk wanda zai adalci ya san ana yi kuma mu ne mutanen mu ne mu muke musu hanya mu ba su kuɗin jirgi su tafi mace ta kashe auren ta tafi ta je ta zauna a can ta ci kaza da daddare ta ci da rana ta sha madara ta koshi ai dole ce bukaci namiji ba abin da ba sa yi shi yasa lokacin da hukumar saudiya ta zo ta yi kame ta kamo wani ta dawo da shi ta kamo wani ta ku je ku ga abin da ake yi ku je ku ga abin da ake yi magana ta gaskiya kwaya ɗaya ce akwai na kirki mutanen kirki kwarai da gaske wannan a ci kowa ya sani akwai mutanen kirki amma wallahi akwai waɗanda zuciyarsu ba ta da kyau akwai wanda muka hawa motarsa muna tafiya zai kai mu ko mene zai kai mu ko ina ne dan uwan mu ne fa bahaushe musulmi muka tambaye shi kai anan kike ce ai wannan ne nan aka haife da ai aka haife ka ya girma fa babban mutum ba gida abin mai gida magidanci ka taba aikin hajji ya ce kai wallahi na ba yanzu ba alhaji ba yanzu ba ya kai sama da shekara arba'in amma ka taba aikin makoyi ba yanzu ba ka ji sai ka ce numfashin nasa hannun sai yake wallahi tallahi yaran nan namu na can hausawa galibin su wallahi ko harami ba sa zuwa sallah harami malam bayanin nan da nake haka ne ko ba ka bane harami mutum musulmi wallahi ba zai je harami sallah ba wallahi ba sa zuwa to dan an kama mutum an dawo da shi kasar su ta asali ai ba laifi ba tunda da mun bai damu da harami ko ba ka bane wanda suka damu da haramun za ga anan suke suke hidima suke sallah sun saba da baki da waje sauransu burin sai dai alhazai su zo kawai a ci kudin alhazai a abu da sun gan kama sun rena ka suna kallon kama za a ce kudin gwamnati ne kawo ka abu kaga a cikin yaro yana irin baburan nan da ake buɗe salansa ɗin nan an yi aski ana waye yara samari ana duk a cikin tsakiyar maka ana wannan abun yaran mu ne kuma wallahi suke yi. Allah ya gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh